من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد اشرف النبيين والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم من الهاج الى الدين حتى به المقدار العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مسيح بدأ ثلاثة الأذكار للإمام النووي إنني جاء تاشي في فلن الإلم يعلم أنه قد النفس في عمل اليوم والليلة وما يكون غير هذا
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل وأنه فصلين يعلم فصلي أنه قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة cewa an samu jama'a da yawa daga gaggan shagabanni na musulunci wanda yake sun tara littattafai masu daraja kwarai a game da irin ayyukan da ake bukata musulmi ya yi a yininsa da daransa kowane matsayi ko kowane hali na musulmi akwai irin abin da ake bukata yi ko irin addu'a ko ambatan Allah da ake bukata yi a wannan halin shi musulmi ba a kyale shi sasakai ba an bar shi ya zama koyaushe yana rike da ubangiji subhanahu wa ta'ala ta fuskar ambatansa rawa fiha ma zakaruhu bi asanidihim almuttasilati da wannan gargar shagabannin sun waito a littattafan nan nasu abinda suka ambata da isnadansu masu kaiwa har ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ga sahabbai waɗarraƙuha min ɗuruƙin kasirat sun fidda ita ta hanyoyi da yawa daga hanyoyi masu yawa kuwa wa min asaniha amalu liyomi wannan nake il imami ali abdurrahman nasai yana daga mafi kyau littattafan da aka yi a wannan bani littafin da ake kira amalu liyomi wallaila wato irin ayyukan da ake bukata musulmi a yininsa da darensa wanda shugaba Ali Abdulrahman Nasa'i wato mai sunani ne wanda shi Nasa'i yanda dai aka sani an haife shi hijira ta ɗari biyu da goma sha biyar ɗari biyu da goma sha biyar shi yasa Tirmidhi ya girme shi da shekaru shida kenan ko Tirmidhi ya girme shi da shekaru shida haka ma Ibn Majah shi ko imam muslim muslim ya girma na sa'i da shekaru goma sha ɗaya goma sha ɗaya abu dawud ya girme shi da shekaru goma sha uku buhari ko ya girme shi da shekaru ishirin da ɗaya to kuma na sa'i ya fata hijira ta ɗari uku da uku ɗari uku da uku shi yasa ya rayu a duniya har shekaru tamanin da takwas duk a masu littattafan nan shida ya fi kowanne a cikin su daɗewa a duniya ya fi kowanne a cikin su daɗewa a duniya duk cikin su in man da shi ba wannan ma yake ya kai shekaru tamanin akwai dai masu saba'in da wani abu akwai masu saba'in amma shi tamanin din ma har sai da ya ƙara takwas wa asanu min littafin da ya fi kyau daga wannan littafin na nasa'i wa amfansu ya fi daraja وأكثر فوائد يتي يوم فائدوجي كتاب عمل اليوم والليلة shine littafin ayyukan da ake bukata musulmi a yininsa da daransa lissahihi da almajirinsa al-imami Ali Bakar Ahmad ibn Muhammad ibn Ishaq sunni shugaba ina Abubakar Ahmad dan Muhammad dan Ishaq wanda ake masa lakabi da sunni sunni wanda wato shi daga banu hashi da yake dangane da cewa su ne iyayen gidansa iyayen gidansa wato almajirin da sa'i ne shi sunni ɗinnan radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda zuwa gare su وقد سميت انا جميع كتاب ابن السني على شيء من الامام الحافظ ابي البكائي خالد بن يوسف بن الحسن بن سعد رضي الله عنه nawawi yake ni na ji littafin nan na ibnu sunni daga bakin malaminmu shehu jagora mai kiyaye hadisi shine abul waqai halid ibn sulaim bin hasan bin sa'id Allah ya kare da a gare shi قال إيش عبر الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن الكندي سنة اثنتين وستمائة yake shugaba mai malami shi ne abu man zaidu dan hassan ko abu yumi abu yumi shi ne zaidu dan hassan dan zaidu dan hassan wanda yake daga banu shillata ya ba mu labari shekara ta ɗari shida da biyu ƙala yace abar na shi imam abu hassan sa'ad al-hayat muhammad bin salim ansari قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن الحسن الدوني قال أخبرنا القاري أبو النصر أحمد بن الحسين بن محمد بن الكسار الديلوري قال أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني فاتن سلال يا سيد الشيء السني رضي الله عنه وين ما ذكرت هذا الإسناد لو يأتي abin da yasa na tsaya faɗar isnadin nan هنا أنا نيسا لأن نيسا أنقل من كتاب ابن السنين إن شاء الله تعالى جملا domin zan turo ɓangarori daban-daban daga littafin ibn sunni in Allah ya so ba ba su takalima isnadin kitab shi yasa na so in gabatar da isnadin da littafin nan na ibn sunni ya sadu da ni wa haza irin wannan in za ka faɗa abu daga littafi musamman ya zama abin da za ka faɗa ɗin da yawa daga littafin mustahsanu ana ganin kyan ka faɗi isladin ka zuwa ga littafin ba haka kawai malamai sun yi littafi ba ka buɗe littafin su ka karanta ka yi bahaguwar karantawa kai ka zo kana cewa an yi shi ka zama a ciki bayan kai ba ka karɓo littafin ba ma ta wani isnadi da za a tsara ka to wai kai a wajen wa ka ji ma littafin rashin wato cin ba da wanda ka ji daga wasan rai sai da na wani ko na gani a intanet shi ne ba shi a intanet yau dan ka gani a intanet to Allah ta yi ma da aka sa intanet din da kurakurai na daidai aka sa ba kuma ta yi ba kurkuren amma kai kai ba haguwar fahimta tunda ba wajen malamai ta karba ba yau ba wajen malamai ka karba ba wanda wannan magana ce babba a yau ba san da take fitowa fili irin a yau da yake Allah ya kawo hanya da yawa da za a yaɗa littattafai daban-daban sai mutum in haka kawai Allah ya hore masa dukiya in sai littafi ya karanta ya duba gobe da safe ya fito ya ce wani da ya yi gejere ba ba a karanta jiya a littafi ba wane ya yi ba daidai ba wani ma ya ce wane ya bar addini don ya yi ba daidai ba ba shi an faɗa a littafi ka zuwa ba amma da za a tsare shi kwai littafin da kake ta faɗarsa a wajen wa ta karɓa sai ya bai karɓa wajen kowa ba kuma shi ne ya samu ya je kasuwa ya ce idan an zo littafi a kasuwa shi ke na an zama malama an sa an zama malami dan ka sai littafi a kasuwa ka zama malami ba ka inda haka ake zama malami da wanda ya fi kuɗi ya zama a shirye shi ya sai littattafai sai ya fi kowa ilimi sai ya fi kowa ilimi kuma abin haushi ba ilimin ba abin da ake wa irin wannan tabargarar sai addini sauran ilimai in a yau ka fi kowa kuɗin da za ka siyo littattafan injiniya dan Allah ka zama injiniya? Ka ka zama injiniya ba, ko ka zama ka fi kowa kuɗin da za ka siyo littattafan lauyoyi shi kenan ka zamo lauya ai ina za ka sai ka je kai karatun lauyan bayan ka yi nan ma sai ka je wata makaranta school of law ko sannan ne za ka iya zamowa barista barista illo amma ba haka kawai da ka so ne su kafar ka tara a gaba ba amma shari'ar Allah da ta zama wadda aka ga dama a mata hawan kawara ita ce ake wa wannan ita ce ake wa wannan yau yanzu ka je ka yi LLB kana da bachelor in law haka da dama ka je ko suna cikin ma za ka rufe ta a duk da cewa dai eh ka karanta lodo sai ka je ka sake wata kwarewa ko sai ka je school of law akalla ka shekara guda in ka yi nasara a jarrabawa an gwada ka an gwada ka an gwada a ya za ka iya tsayawa a kotu ka iya nunawa sannan ne za a iya baka shaida ka zamo barista gillo ko sannan ne ya za ka iya shiga kotuna a matsayin kana da amma addinin musulunci zai zama ilimin shari'a a ne maka hawan kawala yadda aka ga dama Eh, wanda shi yake ƙara kawo saɓani a tsaya da Allah a yi ilimi ta inda ya dace a yi ilimi in ba ta haka aka yi ba sai zamo ana suka bargaza ba a sani ba wannan abu abin ganin shansa ne inda ayin natin hadisi gurin malaman hadisi wa gairihin da wani wani ma hasassu istikira isnadi hazan kitabi na keɓance an batai isnadin wannan littafin ne shi wannan littafin shi ne kaɗai na tsaya na faɗi isnadi na zuwa ga wanda ya shi da kaunihi a jama'ar kutubi ya zanfani saboda ne saboda shi ne mafi tara wanda su tafai a wannan ɓangare na ilimi wa'illa in ba don haka ba ta da yin ba su rubuti duk abin da ka ga na faɗa a littafin nan cewa a littafi kaza an ce kaza a littafi kaza an ce kaza a ni bihi ruwaya tun sahihatu ina da ruwayoyi ingantattu akan haka bisa ma'atin muttasilatin da ji wanda yake ta sadu zuwa mai littafin alhamdulillah wanda wannan ni'ima ce Allah ya yi illa shazwan nadira sai ko abin da yake ɗan kaɗan wanda yake ya fita daga tsari to akan samu irin wannan amma dai abu ne wanda ta yi bai kai ɗaya cikin ɗari ba ta yi bai fi a ce kwantuwan fasan ba ɗaya a cikin dubu fannin zalika ma a kulluhu min al-usul hamsa yana daga irin wannan abin da zan ciro daga littattafai guda biyar allati hiya usulul islam wanda su ne asalai na musulunci وهي الصحيحة للبخاري ومسلم سوني صحيح بلادي تتفق لحسو بلادي سنة بخاري لنا مسلم وسنن أبي داود لسنن أبي داود والترمذي لسنن الترمذي والنسائي لسنن النسائي ومن ذلك ما هو المسلم المسائي يبقى لقولنا أبن ليك يا زوجة لتتفق المسندين kamar irin musnad na imam ahmad ko na abokinsa isaku rahawai ko na malamin su ma abdullu hamid ko a wasu da da sunnoni kamar wa ɗaya imam malik kamar wa ɗaya imam malik radiyallahu ta'ala anhu shugaba babba wanda mafi yawan malamai sun kafa kan cewa an haife shi ne hijira ta saba'in da uku ya wa fati hijira ta ɗari da saba'in da tara yana da shekaru tamanin da shida a duniya to wa kan musnad imam ahmad ibn hanbal kamar musnad da imam ahmad ibn hanbali wanda da aka ce a musnadai musnadai ba kamar sa wanne da ake kira musnadi shine littafin da aka yi musu ambatan kowane sahabi in an ambaci sahabi sai a faɗi iyaka hadisan da ya ruwaito a kawo su a jere ba tare da an dubi a wani babi hadisin yake magana ba sai ya sa aka yi ana akawa hadisin da yake magana a ciniki na gaba sai ya zama wanda yake magana a kan zakka ne na gaba sai ya zama wanda yake magana a kan rantsuwa ne na gaba ya zama wanda yake magana a kan alwala ne amma dai duk sai zai zama daga sahabi ɗaya dai aka ruwaito su irin wannan su ake kira masali wanda ake cewa duk irin da kuma da suka zo da wannan tsarin ba kamar na shi imam ahmad da kuma na abokinsa sa'un nurawa shi ne hanzari wa abi awana ko musnad abi awana wasu na ibn majah ko kuma sunan ibn majah wa dara kudi ko sunan dara kudi ne wal bayhaqi ko sunan al bayhaqi wanda shi yana da sunan guda biyu akwai sunan subura akwai sunan kubura wanda sunan tasu wanda take babba ake cewa da wuya ta nemi hadisi ba ta samu a ciki ba domin ya zo da hadisai wajen guda dubu arba'in shi bai hakim ya yi wa fadi hijira ta ɗari hudu da hamsin da takwas ɗari hudu da hamsin da takwas وغير ما من الكترونس لكن تتفاعل من الأجزاء يكون في جزئي جزئي وأتو لتفاعل أكي مسمى أكم مسألة يا ومن المسألة لساتي أكن تجهن يعني كبر أصلا ko littafi a kan karatu bayan lema ko juz'i a kan laifin giba to akwai irin wannan ajza'u din wanda ɗaya da shi gwanayen irin waɗannan shine ibnu abi duniya larabci da yin tsaye daban-daban a kan matsaloli daban-daban muhimmai a addini mimma ka tara mu insha Allah ta'ala daga abinda za ka gani a cikin littafin nan in Allah ya so wa kullu hadhihi al-mazkurat dukkan littafan nan da na ambata أرويها إلى رواية في الأسانيد المتصلة الصحيحة إلى مؤلفها da istinadai masu saduwa ingantattu zuwa wanda ya tara wallahu a'lam Allah shine masani fasulu da wani fasalin ilan ka sani ana ma kun muke azurta cewa abin da zan ambata a wannan littafin min al-ahadith daga hadisai wa ko ila kutubin mashhurati wa ghayriha zan lafa shi zan dangana shi zuwa littattafai masu tura da wani su ma min ma kaddamtu daga irin littattafan da na faɗa a baya kuma ma ka rufe ta yin buhari ko muslim sannan kuma a gane duk wani hadisi da zan kawo in ya zamo buhari da muslim sun ruwaito shi auki ale ma ko ko ɗaya daga cikin su ya ruwaito aka tasuru ala ila fatihi ilayhi ma to sai in takaita bisa dangana hadisin ga Buhari da Muslim ko kuma Buhari shi kaɗai ko Muslim shi kaɗai lokacin ne garari saboda cewa kawai Buhari ya rawaito ko Muslim ya rawaito bukata za ta samu da haka kuma sai haka shi ne tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake ingantacce inda da ni a mafi na sahihu dan baki ɗayan abin da ya zo a Buhari ko Muslim ingantacce ne da hadisan buhari da hadisan musulun duk ingantattu ne malamai suka ce ban da wasu yan hadisai wanda an haɗa gaba ɗaya ba su fi ɗari biyu da goma sha hudu ba to su a kan su akwai magana akwai maganganu akwai maganganu na malamai a kan irin wannan abin wa ma ma ta fi gari ma amma abin da yake ya zo ba a buhari ko musulun ba sauri ko ila su da sunan to na kan nan na ce zuwa da kafan sunan ko kamar ce Abu Dawud ya waye to ko kuma zai ko da sai ko da sun waye to wa shirin ha ko abin ya kama da ita mubayyana sai haka hu wa sunahu aw rafa wanda a irin wannan hali zan bayyana cewa hadisin ingantacce ne ko cewa kyakkyawa ne ko cewa rarrauna ne in kana fihi ra'afa in dai akwai raunin a cikin sa to sai na yi bayani fi galibin mawali abu mafi yawan gurare wa kad alkulu an sihati amma gaskiya ni kan adam ne wani lokacin sai in kawo hadisi ya zamo na rakkara daga bayanin cewa ko ingantacce ne ko mutum yi ko zama wasu kyakkyawa wa aka yi ko zama wasu rarrauna wannan kaɗan ya kan aku gare ni amma dai irin wannan ba mai yawa ba ne dan kaɗan ne kwarai-kwarai وعلم يجي كسني أن سنن أبي داود جيوا سنن نا أبي داود سليمان بن الأشعب وأن الشيخ سليمان بن الأشعب أبو داود أن يجي شجرة تدريبي بدي shi yasa a masu da tafi nan gaba ɗaya Buhari ne ya girme shi Buhari ya bi ya ba shi shekara takwas amma shi Abu Dawud ya girme Muslim da shekara biyu kuma shi Abu Dawud ya wafati hijira ta ɗari biyu da saba'in da biyar yana da shekaru wato saba'in da uku a duniya to shi sunan abida ne akbar ma an kulle yana da mafi girman littafin da zan shiro da gare shi a wannan littafi nawa wa kan rawai na ana hakika mun waito daga abida annahu qala abu dawud ya ce da farki kitabi sahiha wa barishuhu wa yuqarin na ambata hadisi ingantacce da wanda yake ya yi kama da ingantacce da wanda yake kusa da ingantacce a littafin nan nawa wa ma kana fi ra'afin shadidu duk wani hadisi da yake yana da rauni mai tsanani bayyanu na kan sai an fito fili in bayyana wa ma lam azkur fi shay'an hadisin da man ambaci kome ba game da shi ba ku ga na ce hadisin nan rarrauna ne ba fa hawa sani to hadisi ne wanda yake ya dace da a kafa hujja da shi wa babu ha a sauhu min ba'ad amma wasu a cikin irin wannan sun fi wasu inganci hadha kalamu abi dawud imam nawawi yace wannan ita ce maganar da abu dawud ya faɗa abu dawud akwai wasiƙa da ya rubuta wa mutanen makka yana bayani akan littafin nan nasu وفيه فائدة حسنة wannan bayani na Abu Dawud ya kunshi wata fa'ida kyakkyawa ya taji ila ha sahibu hadha kitabi wa ghayruhu da duk wanda yake so ya amfani da littafin nan yana bukatar ya san wannan fa'ida haka nan ma wanda yake so ya a wani wani amfani da wannan littafin wa gairuhu din a iya karantawa wa gairuhu ya zama adafi ne akan sahibi ba wani ma wanda zai amfani da wannan littafin magana ba wai ta shafi wanda zai amfani da wannan littafin ba kai a sai kuma a karanta wa gairuhu ya zama adafi ne akan sahibi haka nan ma abincin wani wannan littafin wa iya fa'idan da ita ce an da mara abu dawo duk wani hadisi da aka ga abu dawo da ya ruwaito في سننه السنن الإنسى ولم يذكر رأفه بأمة شعوى حديث الرزونا لبا فهو إنه صحيح أو حسن ya zama hadisin a wajen Abu Dawud ko dai ingantacce ne ko kyakkyawa ko kyakkyawa akwai wani malami da ba da ɗaiɗayinsa ba yake cewa wai tsayawa ba mai cewa tsakanin hadisi a kasashe gida uku a ce akwai hadisi kyakkyawa akwai ingantacce akwai rarrauna akwai turmuzi ne ya fara amma kafin turmuzi ba a san wannan ba amma matsalar wannan magana ta imamu nawawi wanda yana cin fagun hadis tana nuna cewa abu dawo wanda yake ya girma turmuzi shi ma ya raba hadisi zuwa kyakkyawa da ingantacce da rarrauna shi yasa ba a ce shi turmuzi shi ya fara yin haka ba maganar da ta kai ta jawo kacce na ce har an yi littattafai a kai haka albani da almajiransa suna ganin ai magana ce ta turmuzi turmuzi da ya fara haka amma wasu malamai su kuma suna ganin ko ɗaya ba a ce turmuzi ne ya fara yin haka ba ba ce da su za ka ce da ta aka yi littattafai a kai amma akalla da wannan maganar ta nawon kaga ta nuna cewa ashe abin dawo da ma yana ganin hadisai sun kasu gida uku ko akwai ingatattu akwai a kyawawa akwai kuma raunana tunda gashi ya ce fa huwa inda hu sahihun aw hasan mun san kuma nawawi da zai faɗi magana gaba gaɗi ba sai yana da hujja a kai ko ko filawu ma yi ko wani a cikin hadisi wanda yake ingatacce da wanda yake kyakkyawa ana kafa hujja da shi ya na a to Allah dan farko ya faɗi wannan al-misbahur rawi ah nan mai ci gaba ci gaba dai duk baka zo wajen ba ka wuce ne da wajen kusan baiti ɗaya wal hukmu kasbi hadhihi al-hujjati bi وفي تفاوت فعلى متجه ما فرح البعر كبهز عن أبيه شوف شوف kowane daga cikin hadisi da wanda yake ingantacce da wanda yake kyakkyawa ana kafa hujja da shi fil ahkam a cikin hukunce hukunce fa kai fa fil bara'i balla sana abin da yake mustahabi sai za ka rawar haza idan maganar nan ka fahimce ta sun samu tabbata a wajenka kuma ta ra'aita huna hadisan duk san da ka ga hadisi a littafin nan yin ruwa ta abida daga ruwa abida wa laysa fi tarihu ba tare da an bayanin cewa hadisin yana da rauni ba falam annahu lam yurajjihu to ka sani cewa abu dawuda bai ce hadisin da rauna ne ba wallahu a'lam Allah shi ne masaya. Daga ra'aitu an ukaddima fi awwalil kitabi baban fi fadilatil zikr mudlaq. Na gani inji Imam Nawawi, na ga cewa ya dace in gabatar a farkon wannan littafin in gabatar da babi a game da falalar zikiri mudlaq a kowane irin zikiri a tsofi a alaƙa yasiratan zan ambaci wasu ɓangarorin ɗan kaɗan daga wannan babin. Sauƙi ta lima ba da hau. dan shimfiɗawa ga abin da zai zo nan gaba su masu rasulun tsari fi abuwani sannan ambaci abin da ake nufi da wannan littafin manufar littafin a bayansa wa tun saba insha Allah ta'ala bi ba da istighfar zan cika wannan littafi nawa in Allah ya so ga babin istighfar Allah ya sa mana rayuwa mu istighfar sa mu koma da reshe muna istighfar tafa'ula dan neman alfaru da an yi hadiman lahu lana cewa Allah ya sa mana da istighfar wallahu muwaffiqu Allah shi ne mai gauna da bawa bawa bai da wata dabara da zai iya ɗaukar wa kansa hanya sai hanyar da Allah ya yi shi zai yi wani ya shiga da shi ne ake amincewa wa alayhi tawakkul gare shi ne ake dogara da hikima da dogara wai ne shi bai wani suna gare shi ne ake kowane lamari ake jingina alhamdulillah Allah ya albarka da kowane lamarin gare shi da jingina gare shi ya sa shi kan wannan babu to alhamdulillah akwai da tambaya a kan baitocin da mai asba ya kawo ko cewa da ya hajjin inna la'aku mahajiri ne dukkan gudurat wa al-awsati law aqiranna usul al-hadi bainaha min al-tahajjud wa al-tahajjud law lam awadi zuqna وبيلين الأولى الأوادي والأخيك يتريني أبدا ولو كان على المدنات وعلي أهل يبني لا الكون لا الكون إن رأت مهاجم مسألتك إذا نونا ينتقوا الزمرات لقول من بوعين بوعين غير مدينة والآن فاتك فرفاجيا فرفاجوين غير مدينة له أكرنا والله sai na turmuza masu na shirgi abin tsarewa abin karewa kurkura ta bayyana tsakaninta in na je wajen to sai mu da an a kaina zai yi a ƙasar ne ka su ta kare ni saboda yawan sun manta wa rasa fati da sun so na wajen jaunar awari in ba gan abubuwan zamani da suke tun magare ni ba wanda wani da musibin da suke zuwa gare ni ba ga kaushawa zurfu ha da na ziyarci madina a badan koyaushe wani sabon alam na gana ko da ta fuskar jana duka kunshi na ko da ba da kafa zan taka ba a'a da fuska ta ma zan taka dan in samu zuwa madina to sai na je to sai wannan wata tambayar ana yin aswaki kafin alwala ko bayan ta a kafin ai alwala aka so a yi ta haka nan ma bayan a je alwalar idan an dace bayan an yi alwala an ɗan yanke ta sallah to an so a sake yin aswaki an so a sake yin aswaki amma san dai da farko za a yi aswaki ne kafin wanke baki sai kuma a kurkura baki bayan an yi aswaki to alhamdulillah Allah ya bar mu fitar eh a an sa bayani akan wannan malamai da yawa suna ganin shi ibnu maja bai kai matsayin waɗannan ba yawwa daga baya ne da aka samu waɗansu suka fara haɗa shi da su yawwa akwai wasu da suka yi a kutubun jami'in fuska a kusa suka sa a shi ibnu maja a cikin su yawwa su yasa wasu da yawa ba sa ganin ya kai matsayin su akwai wanda suke ganin littafin shi da ba za a lissafa sosai dai a sa buwata da zama ita take ta shidan akwai wanda ke ganin a'a sunan galibi ya kamata a sa ba ibnu maja ba to amma ibnu maja zaman wani ya kurwaito hadisan hukunce hukunce kuma ya tsore musu tsarin fikihu to wannan ya sa wasu da yawa na daga baya ke rufsar da shi da ragowar guda biyar kuma akalla akwai hadisai da yawa da ya ruwaito wanda sun sauran ba su ruwaito ba wanda kuma da sanar da ya ruwaito shi kadai in an kasa wajen sittin duka ɗari a ciki ingantattu ne ko shawawa wanda yake akwai magana a ciki ba su haura ko ba su karasa kashi arba'in cikin ɗari ba to alhamdulillah to kada fatiha ta salatu ta